الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukakin sarki ya dawo da mu darasinmu na littafin muwaɗa, muwaɗawul imami Malik ibn Anasin imami Daril Hijira, rahimahullah. Muna cikin kitabi na talatin da biyu dai har yanzu, kitabul Qirad. Ɓangare da ke magana a kan Qirad ko Mudaraba, mu'amalar da wani zai baiwa ɗan uwansa jari domin ya yi kasuwanci ribar da aka samu su raba a bisa sharɗan da ko shara'in da suka yi ittifaki a kansa za mu tashi kan babi na goma sha uku ƙarƙashin wannan kitabin babu salafi fil qirat babin rance ko bashi a cikin sha'anin kirada ko madaraba wato mutum ya baka kirada ko madaraba bayan ka gudanar da abin da ka gudanar da shi na kasuwanci madadin ka dawo masa da kuɗinsa in maganar bashi ma za ta taso ta taso bayan kun warware wannan mu'amalar to ka yi yunƙurin cewa a bar maka kuɗin a matsayin bashi kafin ka dawo da su to babin da zai magana akan wannan cewa ba daidai ba ne sai an riga an dawo da kuɗi an ga yadda ta kasance sawa'un riba ko faɗuwa duka dai in an gama da wannan ɓangaren ku sai a nemi bashin kuma in ya ga dama ya bayar ko akasin haka ƙala yahaya imamu yahaya ibnu yahaya laisi ya ce ƙala malikun imamu malik rahimahullah ya ce ya faɗa fi rajulin aslafa rajulan malan game da wani mutum da ya ranta wa wani mutum wata dukiya mutum ne wani mutum ne ya ranta wa wani mutum dukiya ya bashi bashin kuɗi kenan summa سأله الذي تسلف المال أن يقره عنده قرادا to wanda ya ranci kuɗin sai ya roƙi mai dukiyar wannan dukiyar cewa an yi ƙirahu inda hu ƙirada cewa bar masa ita a gwada kasuwanci wato matsalar da ya fara ambatawa a nan ita ce mutum ne ya karɓi bashi an yi cewa bayan wata ɗaya ko wani lokaci zai biya, lokacin biyan ya yi, to bai biya shi kuɗinsa ba, bai mayar masa su ba, sai neme shi da cewa ya bar kuɗin a hannunsa, ba sai ya dawo da su ba, sai su ɗora a kai ya zama jarin kasuwanci na kirada. ya ba shi bashin miliyan guda misali, amma bai dawo masa da kuɗin ba bayan lokacin da suka yarjejeniyar zai dawo masa da kuɗin zai biya shi bashinsa lokacin ya yi, amma sai zama bai dawo masa da kuɗinsa ba, bai biya shi ba. Sai nemi cewa wannan miliyan ɗayan ya yarda ta ci gaba da zama a hannunsa yanzu ba a matsayin bashi ba, a matsayin jarin kirada. Na fatan mun gane. Kala malikun, mawa malik ya ce, Lawa hibbo zalika, ba na son wannan, ina ganin ba daidai ba ne, hatta ya ƙabida malahu minu. sai ya karɓi dukiyarsa daga wurinsa tukuna, sai ya dawo masa da kuɗinsa ya biya shi bashinsa. Mu'amalar bashi daban, mu'amalar ƙirarda daban, to kada ainihin a hauhawar da su a ƙadi ɗaya. Suma yadfa'ahu ilaihi kiradan, in sha'a. bayan ya mayar masa da kuɗinsa, to sai sake dawo masa da su a matsayin jarin kirada in sha'a in ya so wannan wata yarjejeniya ce ko mu'amala ce daban in ya ga dama awim suka ko ya rike kayansa inda kuɗinsa ne ba na wani ba hakan shine ya zama babu wata shubha babu komai wato dai in an ba da bashi to kada a juya bashin tun kafin a biya a dawo da kuɗin a biya bashin a ce bari a mai da wannan kuɗin ya zama jarin kirada ko mai kuɗin ne ya ga damar haka ko shi wanda ake bin sa bashi ne nema ba da ba ne a yi haka a bari tukuna a dawo da kuɗin a biya bashi in ya so sai a mayarwa mutumin an yarda da shi ya ci gaba da mu'amalar kirada ta yiwu an ƙi hakan ne saboda ba a son bashi ya jawo wani amfani salafun yadurru manfa'a a musulunci baya halatta dai a ƙara wani abu a bashi in za a biya yadda ya karɓa haka zai mayar to in ba a dawo da kuɗin ba ya ci gaba da zama a hannun mutumin a matsayin kirada to kaga za a dawo da kuɗin bayan ya ƙaru duk da cewa mu'amala aka yi ta kirada to amma ta yi duba da cewa ya bar masa kuɗin ko kuma dama kuɗin bashi ne ko da an samu wani giɓi ba zai ma bayyana hakan ba don kada wato shi mai kuɗin ya ji ba daɗi kamar a samu faɗuwa a kasuwancin ko ba a ci riba ba zai ƙoƙarin ganin ya cike wannan giɓi da Allah har ya ba da wani abu ta yanda zai saba asalin ƙa'idar ƙirada ko ba haka ba? Ka ganzu misali idan ya dawo masa da kuɗinsa tas misali a matsayinsa na biyan bashi dole a iya dawo da su cikakku. Yawwa, to idan ya sake mayar masa su a matsayin jarin kirada to sai Allah ta'ala ya kawo ibtila'i jarabawa ta shiga sai aka faɗi kuma aka yi hasara baki ɗaya jarin ya salwanta gaba ɗaya ba ma maganar riba ba inda ba ganganci ba sakaci ba saba alkawari dole mai kuɗi ya yi asara ya ɗauki hasara ko ba haka ba shi mai aiki kuma ya yi haƙuri da ɗawainiyar da ya yi, haka ƙa'idar take. To, ko kai ka san cewa ba zai yi daɗi ba, a ce bashin mutum aka karɓa, ba a dawo masa da shi ba, aka gangara zuwa ga mu'amalar ƙirada, ta can ta can aka ce to kuma an samu matsala. To, kaga wata tuhuma ma na iya ta biyowa baya a ce, yadda aka yi mutumin nan ya yi wani halin banza ne, shi yasa ya nemi wannan ya yi wannan wayan saboda ai ya san in kirada ce wato in ya zo da awar hasara ma kuɗi ya ragu koma ya salwance bayan da aka iya da shi tun da an yarda to amma idan aka katse wancan mu'amalar ta bashi shi bashi in dai da sunan bashi ka karɓa in ma hasara ta auku kai ta shafa ko ba haka ba in ka karɓi bashin mutum ka ce bari ka yi kasuwanci ko ka cinye ko ka yi biki ko ba wannan duka dai dole kai ne za ka biya yawa sai dai in ya ya taimaka ko kuma ya ma jinkiri ya jinkirtan ma to amma idan kirada ne dama sharaɗin kenan kowa ya sani to shi yasa sai a yi wannan daban wancan daban wannan fikun a bayyane yake ko Allah samu mu gane qala malikun fi rajulin dafa ila rajulin malan kiradan imam malik Allah ji kansa ya faɗa game da wani mutum da ya miƙa ma wani mutum wata dukiya a matsayin kirada jarin kasuwanci don a raba riba fa akhbarahu annahu qad ijtama indahu shi mai gudanar da kasuwancin sai ya bashi labarin labari wato ya baiwa mai kudin labari annahu cewa yanda sha'ani yake qad ijtama indahu kudin safa sun hadu tip yawa kudi ya hadu ya dawo yawa yana nan ba matsala ba matsala komai kudi kan ya riga ya taru ya dawo wasa alahu an yaktubahu alayhi salafan amma sai ya roƙe shi alfarma cewa kudin nan yawa ba sai ya kawo su an gansu ba yawwa ba sai ya dawo da su an warware an wato tantance riba da sauransu ba kawai ya samu diyarinsa ko littafinsa na basussuka ya rubuta shi a matsayin rance ya ce masa alhaji kuɗinka na kirada ya dawo ya haɗu har ma da riba kaza misali amma abin da nake so ba sai mun zo an tantance ba yawwa ka ɗauko littafinka na basussuka ka rubuta cewa da ka bani miliyan guda an yi riba ta jawo dubu ɗari ɗaya to yanzu kana bi na miliyan ɗaya da dubu ɗari tip yawwa ka rubuta wannan ba sai ka nemi in kawo kuɗin a ƙididdige ba to sai mutumin ya nemi haka ƙala malik ya ce la'uhibu zalika shi ma wannan ba na son irin wannan mu'amalar ma'ana ban ga dacewarta a shar'ance ba hatta ya kabe da minhu malahu har sai ya karbi kuɗinsa a gurinsa ya kawo kuɗin a gansu in gaske ne yawa su mai sallifahu iyahu in sha'a aw yumsikahu sannan ya ba shi rancensa in ya ga dama eh dole a ce in ya ga dama tunda kuɗinsa ne ba na wani ba saboda haka in ya ga dama sai ya bashi auyin suka ko ya rike kayansa yawwa wa inna ma zalika makhafata an yakuna qad naqasa fihi domin abin tsoro a cikin wannan shine ta yu ya zama kudin ya ragu ne ya tawaya wa huwa yuhibbu an yu'akhirahu anhu to saboda haka yake so ya jinkirtar masa shi da sunan bashi wanda inda a ce ba a samu wannan gefen ba wanda yake jin nauyi a ce ya je kasan ko kai ba za ka so ba a ce ka karbi kuɗi da yawa ka juya su amma kuma lokacin da za a zo a tantance faduwa ma aka samu lala faduwar ma an rugurugu haka sai ka ji ba daɗi sai dai musamman ma idan a ce ba wata musiba ta zahiri da ta auku wadda kowa zai san uzurinka kamar a ce sata ko gobara ko wani abu makamanci wannan kaga za ka ji nauyi don ba irin abin da zuciya ba ta kawo ba wani ma in mai karaya ne ko ba mai tawakkali sosai ba sai ya tunanin cewa ta yi ma abin da kake faɗa ba gaskiya ba ne yauwa saboda haka ta yi irin wannan ɗin yake tsoro cewa kuɗin ya yi tawaya ya ragu to yana so ne ya jinkirtar masa shi ya zama a hannunsa eh ala an yazidahu fihi akan ya ƙara masa shi ma na ƙasa minhu wannan abin da ya ragu din yana so ne a jinkirtar da kuɗin ya juya in an yi sa'a kuma eh an yi wani kasuwanci an samu riba kuɗin ya sake dawowa in ya so sai ya dawo masa da su a matsayin ya biya shi bashi eh zai zaɓi haka in cewa ya fi masa dai a ce ya dawo masa da kuɗinsa halin kasancewa sun ragu zalika makaruhun wannan ba a son haka tunda ai dama ita kirada ta ginu akan cewa in an samu faduwa ko hasara to shikenan shi mai dukiya zai yi hakuri da abin da ya faru shi ma mai aiki zai hakuri kan ɗawainiyar da ya yi to a yi wani abu saɓanin wannan ba daidai ba ne a bari dai a dawo da kuɗin tukuna wala ya juzu wala ya suluhu abu ne da ba a so kuma ba zai halatta ba kuma ba zai dace ba ba zai halatta ba ba zai dace ba sai babi na gaba na goma sha hudu babul muhasabati fil qirat babin lissafi ko ƙididdiga a cikin ƙirada muhasaba ɗin shi ne a yi lissafi a ga nawa aka saka jari sannan menene ya kasance na ƙaruwa da aka samu ko raguwa ƙala yahaya imamu yahaya ya ce Ƙala Malikun, Imamu Malik, rahimahullah ya faɗa, Fi rajulin da fa'ila rajulin malan ƙarada, game da mutumin da ya miƙa wani mutum wata dukiya a matsayin jarin ƙirada, jarin gudanar da kasuwanci. Fa'amila fihi fara biha, sai ya aiki ya kasuwancin fara biha ya samu riba fa'ara da an yi a kusa hissatahu minar ribihi to sai mai aiki ya so ya ɗauki kasonsa ya ɗauki rabonsa ya ɗauki kasonsa na wannan ribar ɗauki misali an saka miliyan guda an juya zuwa sanda ya kamata a yi lissafi dama za su ajiye cewa ƙarshen wata ko ƙarshen wata uku misali za a yi lissafi to lokacin ya yi ko mai kuɗin baya kusa ne ko don wani dalili to an samu dubu ɗari ɗaya misali kuma dama sharaɗinsu shine za a raba daidai to kaga an samu dubu ɗari kaga yana da dubu hamsin kenan ko shi mai aiki to shi kenan kuɗi sun dawo an samu wannan riba to shi mai gudanar da kasuwanci sai ya so ya katse ko kuma ya cire kwatankwacin rabonsa hamsin ɗin nan ya riƙe abinsa ya yi hidimar gabansa da ita ya saka wa shi mai kuɗi hamsin ɗinsa da ɗoro a kan asalin jari miliyan guda kafin ya waiwaice shi ko ya dawo ya karɓi ribar in yana so in kuma yana son ta ɗoro a kan jari a yi riƙe lissafi duka dai shawararsa ce. Wa sahibul mali ga'ibun, mai dukiyar baya nan, ballantana a zo a yi lissafi a ga abin da aka samu a raba ribar sannan a ci gaba. shi wannan mai dukiya baya nan saboda haka shi kuma ya kagara ya kosa ko bukata ta saka yana son ya yi amfani da kasonsa na riba ƙala imam malik ya ce la ya bagi lahu an yi akuza minhu shay'an baya kamata a gare shi ya ɗauki wani abu na ribar illa bi hadarati sahibil mali sai a gaban mai dukiya eh ma'ana sai an yi wannan muhasaba sai an yi wannan kididdigar ga jarin da aka saka ga kasuwanci da aka yi daga lokaci kaza zuwa yanzu ga abin da ya ɗoru saboda haka bisa sharaɗin da muka yi kana da kaza ina da kaza komai a ɗora a faifai ta yadda wani ba zai kokonto ba dole kenan sai an yi wannan muhasaba kafin kowa ya ɗauki nasa rabo ko da mai aikin ne kamar yadda mai kuɗi ba zai ce a bashi wani kuɗi ba na riba kafin lokacin da za su yi muhasaba haka nan mai aikin shi ma ba zai nemi hakan ba ma malik ya ce wa in akhadha shay'an in kuma san rai ko wani abu na dole ya sa ya ɗauki wani abu daga ribar fa huwa daminun lahu to zai nemo ya dawo da shi zai biya hatta yuhsaba ma almali idza iktasamahu dan a zo a yi lissafi da wannan din ko bashi ne sai ya nemo ya biya abin da ya ɗauka ɗin don ya zama haƙiƙanin abin da dai yake na jarin da kuma ribar da aka samu ɗin ya kammala su zo su baje a gabansu in an duba an tantance a raba riba in ya so in bashin ma ya karɓo ya je ya mayar shi ne a tayo sama har sai an yi ƙididdiga sama almalta da asalin dukiyar ya zakta samahu in sun zo raba ta ya raba riba ina fata mun gane wani Ala malikun, Imam Malik ya ce, La ya juzu lilimuta ƙari daini, ba ya halatta ga mutane biyu da suka ƙulla yarjejeniyar ƙirada, an ya ta hasaba wa ya ta fasala, walmalo ga'ibin anhuma, su yi lissafi a tsakaninsu, su yi ƙididdigar me ake ciki na riba ko akasin haka, har ma su warware wannan yarjejeniya ta kirada cewa ga yadda lissafi yake kuma daga yanzu an dakatar da wannan mu'amala. Baya halatta su yi wannan walmalin ra'ibin anhuma, alhali dukiyar ma ba ta tare da su, tana mai fakuwa. a yi lissafin a yi rubuce-rubuce amma kuɗin sai daga baya kamar a ce cinikin bashi aka yi an sai da duk kayan da aka sara kuma a wannan ciniki akwai riba tabbas amma ana jiran a biya bashi uwar kuɗi da riba sun dawo tana da ana da tabbacin wannan to shi kenan sa ce to kuɗinka ya dawo in an biya bashi har ma riba saboda haka ina da kaza kana da kaza jira kawai za mu yi in an dawo da wannan kuɗi sai mu raba kuma daga yanzu mun dakatar to kada su yi haka hatta ya hadural malu har sai dukiyar ta zo wa saufi sahibul mali a rasa malihi mai uwar kuɗi wanda ya bada jari sai ya karɓi jarin da ya bayar cikakke sun ma yakta simanin riba ala sharɗi ma sannan su raba ribar a bisa sharaɗinsu domin ai ana iya samu cewa a wajen biyan bashin a samu akasi ko ba haka ba wata musiba ko ƙaddara jarabawa ta samu wanda ya ci bashi ya zama ba zai iya biya ainihin a lokacin da aka sharɗanta ko aka yarjejeniya da shi ba, ko kuma shaiɗan ya raya masa rashin kirki ya ƙi biya a kan kari, ya ce ba zai biya ba, a kai shi, ka in ce a kai ne wato a kai shi yawa. A kai shi ma, a kai shi kotun ma'aida mai rai ake yi, ka san haka shakiyan mutane suke, sai su tsokano fitina. ta ce waye da mai rai ake yi sai ka ce ran a hannunsu yake ko ba haka ba ne ya mutum yana iya shiga rigimar dumu-dumu yana cewa da mai rai ake yi mai ran kuma sai ya karɓe ran mutum zai so ya mutu a irin wannan tsini ba daidai ba ne mutum da ya bakin ƙoƙarinsa yawa ubangiji mai rai ɗin abin da yake so a yi sai ya yi kafin ya waiwaci ran saboda haka sai a bari in an samu biya kuɗi ya dawo daidai sannan a yi lissafin riba domin ai an faɗa cewa idan uwar kuɗi ba ta dawo ba maganar kuma a ce za a raba riba ai ba ta taso ba ko to kaga idan aka ce an raba har ma an waƙa'a kuma alhali kuɗin bai dawo ba ta yi ma ba riba ba shi ba ne an je ne sai da kaya misali za a dawo da kamar ana da kaman kayan buhu ne an sani a kasuwar buhu kowane buhu yana kuɗi kaza sake kaddara cewa a yanda kayan yake karbuwa ba a tasgarin kasuwanci ana ganin kamar kuɗin ya samu da duk lissafin yana iya rushewa a samu akasi saboda haka a bari sai abin da aka gani ra'ayil aini zahiri yawa gaskiya da gaskiya to shikenan in uwar kuɗi ta dawo sai su raba riba a bisa sharaɗinsu qala malikun fi rajulin akhadha malan kiradan fashtara bihi sil'atan Imam Malik ya faɗa game da wani mutum wanda ya karɓi wata dukiya a matsayin kirada fashtara bihi sil'atan sai ya sayi sil'a wata kadara da wannan wato dukiya wannan jarin wa kad kana alaihi dainun to kuma dama shi akwai rikici a kansa, akwai rigima, dama can akwai bashi a kansa, yau, ya ɓato wani waje ko wasu wajaje, misali, ya zo nan kuma ya sake karɓar wani jarin zai juya. Ko lokaci kuma masu bin mutum bashi ba ruwansu da ko kuɗin wama suka gani a hannun mutum, wuyatta dai su ga wani abu a tare da mutum. faɗalabahu gurama'u sai masu bin sa bashi suka neme shi la'alla an tsegunta musu ne cewa wani fa ya samu waraka ko nau'in waraka ashe duka babu waraka sai dai kawai har yanzu dai ana nan dai ana neman warakar ne to sai suka neme shi fa'adara ko bi baladin ga'ibin sai suka riske shi a wani gari ba garinsa ba in ga'ibin an sahibil mali garin da ba mai dukiyar da ya bashi dukiya ba anan yake ba suka samo shi a can wa fi yadayhi ardun murabbahun a hannayensa kuma akwai kadara wadda wato kadaran nan akwai riba a tare da ita bayyinin falluhu darajar wannan kayan kadarar a bayyane take wato a hannunsa akwai kaya, kayan kuma ana nemansa, ba makawa akwai riba da za a samu bayananniya sosai a wannan kadarar. To, amma a wani gari ne wanda shi asalin wanda ya ba shi jarin ma ba a nan yake ba, amma dai sun bi shi ne haccan domin jin labari cewa akwai kuɗi a hannunsa. To, fa'aradu an yi ba a lahumul ardu. to da suka bincika kuɗi ya ce ba kuɗinsa ba ne ya tabbata ba kuɗinsa ba ne kuɗin nan na kirada ne to da da haka ba su haƙura ba sai suka yi niyyar kaji wata rigima ta su suma an yi ba a lahumul ard suka ce to su abin da suke bukata ba za su karɓe kaya ba tun da ba nasa ba ne amma a sa a sayar musu kayan a saka shi ko ainihin a shiga cikin lamarin a sai da kayan kadarar fa ya ku zo hissata hu minar ribi su karɓe gwargwadon kasonsa na riba na ba dan gane lissafin misali suna bin sa bashi to inda kaya nasa ne ma za su iya karɓewa to kuɗin na kirada ne to sun yarda da labarin da ya bayar to amma abin da suke gani yanzu tunda kasuwancin akwai riba zahiri bayi in dai an sayar an raba riba yana da wani abu to su burinsu yanzu a sai da kayan in kuɗin mai kuɗi ya dawo in rabin rabe da rabe a raba daidai aka yi ai kaga shi yanzu da suka risko shi su masu sa bashi san san ya samu rabi ko na riba da aka samu to wannan kason nasa suke so su damke yawa in ya so ya karata yawa ba za su taɓa kason mai asalin kuɗi da asalin uwar kuɗinsa ba. Eh suna da adalci gwargwado, amma ko hakan ma dai har ila yau akwai nau'in kasada ko ba haka ba. So suke a sayar da kayan eh kada a taba ba za su taba jarin mai mai mai mai dukiya ba. Riban ma ta mai asalin dukiya kasonsa ba za su taɓa ba amma dai shi wannan da suke bin sa bashi gwargwadon kasonsa na riba to an sayar a basu su rage ani wahala su koma qala imam malik yace la yukhazu min ribhil qirad shay'un imam malik yace a'a ba za a iya karɓar wani abu ba daga ribar ƙirada hatta ya hadura sahibul mali sai mai dukiyar ya halarta tunda an ce ma ba a garin da yake ba ma aka yi hakan to kaga dole sai an koma garinsa tukuna in suna so sai dai su yi haƙuri anin su raka shi kar ya yi wani gun su tafi tare da shi a je har a koma wato ko dai mai dukiyar ya zo ko kuma a koma inda yake faya kuza malahu ya karbi dukiyarsa asali uwar kuɗi a mayan masa summa yaktasimanir riba sannan su raba riba tsakanin mai kuɗi da mai aiki ala shar'i ma a bisa sharaɗin su daga nan kuma za a yi wacce za a yi tsakaninsa da masu yin sa bashi karɓewa za su yi baki ɗaya wanda bai kamata ba ya kamata su karɓi wani abu ko da biyu bisa uku su ɗan masa wani kashe ɗaya bisa uku don ya ɗan taɓa ya samu damar motsawa gaba kuma du ko za a iya samun wani abu ko ba haka ba kasan kana bin mutum bashi in ka tsugunar da shi gabaki ɗaya ya zama ba zai iya motsawa ba don yake nan kayi kankat ba zai iya ba za ka samu komai ba amma idan ya zama akwai ɗan abu da ke hannunsa zai iya motsi maskanar ba ta kai shi gaci ba to sai a iya yin wani abu yasa masu abin da ake kira kitaba wato yankewa bawa biyan fansa ko ba haka ba suke baiwa bawan jari misali ba tuhum min mali lahi ladhi ataku a bashi jari ya dinga juyawa yana samun riba har ya biya amma idan ba komai a hannunsa to ta ya zai nemi kuɗi kwadagon da zai yi nawa yaushe zai samu kuɗi da zai biya ainihin wannan fansa Ƙala malikun, Imamu Malik ya ce, Fi rajulin da fa'ila rajulin malin kiradan, wani mutum ne ya baiwa wani mutum wata dukiya a matsayin kirada, fata jarafihi ya kasuwanci da wannan dukiya, fara biha kuma ya samu riba. Summa azala ra'asal mali. to sai ya ware uwar kuɗin, waƙa saman ribaha, ya raba ribar, wato ya ware jari, uwar kuɗin ya ware shi daban. To, amma ribar ita sai ya ɗauke ta ya raba ta, fa a haza hissatahu, sai ya ɗauki rabonsa, waɗa raha hissata sahibin mali fil mali. sai ya jefa kason mai dukiya mai jari a cikin dukiyar bi hadarati shuhada a ashhadahum ala zalika kuma an yi wannan a gaban shaidu waɗanda suka shaida haka ɗin wato dai wannan matsala ce ta same shi ko buƙatar kuɗin gashi an yi kasuwancin an samu uwar kuɗi ta dawo riba ma ta samu. To, amma dai mai kuɗin da ya ba da jarin baya nan, shi kuma jira cewa sai ya zo ko kuma an je gabansa da Allah ya yi masa nauyi da jinkiri, saboda haka sai ga abin da zai yi shi ne ya kira waɗansu shaidu, ya ce musu wannan dukiyar dukiya ce ta kirada tawa ne saboda haka jarin asalinsa kaza ne ribar da aka samu kuma kaza kuma dama mun yarjejeniya da shi in an samu riba yana da kaza ina da kaza to ku shaida abin da yasa na kira ku kuma shaida yawa cewa kaza kuɗinsa ne yau kaza kuma ribarsa ce amma kaza shine gwargwadon riba ta da buka yarjejeniya ina son ina da buƙatar ta kafin mu haɗu shi yasa na kafa ku a matsayin shaidu yawa kan abin da nayi to kaga wannan a zahiri mai gaskiya ne baya son ya cutar to amma duk da haka Ƙala Imam Malik ya ce, La ta juzu ƙismatun ribihi, illa bi hadarati sahibil mali. Da yadda za a yi dai, raba riba ba zai halatta ba sai a gaban mai dukiya. Kenan ko dole ta kama ya ɗauki wani abu, sai dai ya zama tamkar yaranta ne, yauwa, sai ya ƙoƙarin nemo wannan abin da ya ɗauka, ya mayar da shi ta yadda dukiya za a dunkule ta ga asali jari ga kuma ribar araba, in ya so sai ya biya bashin da ya karɓo, amma abu ba zai tafi haka ba. Wa in kana a haza shay'an ga shi ma maganar. wa in kana akhadha shay'an raddahu wa in ma ya dauki wani abu daga cikin ribar raddahu sai ya mayar da shi hatta ya saufi ya sahibul mali rasa mali har sai mai dukiyar ya cika jarinsa asalin uwar kuɗin uwar kuɗin ta dawo istifa'i shine cikawa dawo da abu cikakkensa summa yaktasimani ma baqiya bainahuma ala shartihima sannan sai su raba abin da ya ragu tsakanin su a bisa sharadin da suka yi kenan dai ba zai yi gaban kansa ba ba zai hukuncin kansa ba wajen ɗaukar kasonsa na riba ta kirada ko da ya ware asalin uwar kuɗin sannan ya ware kwatankwacin kasan mai dukiya ya ajiye har ma ya shaidar in dai ba a zo gaban shi mai dukiya ba wannan bai bai zama daidai ba in ma ta kama ya ɗauki wani abin to a bar shi a matsayin yaron ta ne amma dai dole a nemo a zo a bayyana da abin da ya auku ga uwar kuɗi gari ba sannan su raba Allahumma illa in abin ya gagara, to kaga babin darura kuma dole a bashi uzuri ga abin da ya auku, musamman ma in yana da shaidu. Amma inda yadda za a yi, to lallai ne a warware abin ta haka. Kala Maliku, Imamu Malik ya faɗa, fi rajulin da fa'ila rajulin malin kirada. Wani mutum ne ya miƙa wani mutum, ya baiwa wani mutum wata dukiya, kiradan a matsayin kirada. kasuwancin a raba riba, fa'amila fihi, shi wanda ya karɓi kuɗin sai ya aiki da dukiyar, faja'ahu sai ya zo gurinsa faƙala lahu, ya zo wa mai kuɗi, wato ya zo wurin mai dukiyar ya ce masa, hazihi hissatuka minar rabihi, wannan shi ne kasonka, shi ne rabonka na riba. وقد أخذت لنفسي مثله kuma ni ma na ɗauki kwatankwacinsa wato domin kaina ta dama mun yarjejeniya ne za mu raba daidai wa rasu malika wafirin indi kuma uwar kuɗinka tana nan cikakkiya wafirin yani kamilun wa tamun tana nan cikakkiya wafir cikakke kenan ƙala malikun Malik ya ce, La uhibbu zalika, wannan ma ya yi kama da abubuwan da aka faɗa a baya, yawwa, ba na son haka, a ta yi hadurar malu kulluhu har sai dukiyar duka ta zo, ta dawo. Wayo ha sai bahu ya yi ƙididdiga a kansa, a ta ya sula rasul mali har uwar kuɗi ta dawo, waya lama annahu wafirun ya tabbatar cewa da gasken tana nan. Ya irin wannan, ta yi ya zama ba gaskiya aka faɗa ba, ko ba haka ba, akwai matsala sosai. Ai, da yawa mutum, ɗaya daga cikin masu yawan ƙarya to shi ne mai yawan ba su suka, ko ba haka ba ne? Da girman mutum in ba sa aka yi ba, in dai rigingimun bashi sun yi cicirin da akan mutum, to sai ya yi ta baki biyu, uku, hudu har nawa ma, ya ce wannan, ya faɗi wannan, ya ce wannan, ko ba haka ba ne? Allah ka tsare mu, Allah ka rufe asirinmu, Allah ƙara mana sutura. Saboda haka ta yi kuɗin bai dawo ba, amma zai ce ba matsala kuɗi yana nan, yawa, amma dai saboda wato ba lokaci, ko saboda kaza da kaza, yawa. Ni na ɗauki kaso kaza eh, eh, nawa sannan ga naka amma kuɗin yana nan ka- ba haufi eh, ba haufi A- akwai haufi mana Eh, a zo a tantance a tabbatar da kuɗin ya dawo tukuna sannan a sake ci gaba to gudun irin wannan shi yasa kuma da irin wannan irin wannan kaga gata ne a shar'ance domin da yawa da yawa sai rigimar ta yawa ta yi kau- ta- ta- ta hauhawa akan mutum yana ta ɓoɓɓoyewa har sai ya yi ikhlasi yawa har sai asalin la'alla asalin jarin duk ya salwance yana ta ɓoɓɓoyewa don kasan kullum rigimar bashi abubuwa irin wannan sai zuciya ta dinga raya mutum cewa to in an samu matsala yanzu to gaba in Allah ya so dama za ta zo a warware eh gaba gaba to in gaban ta zo sai tafi wannan muni in ba sa aka yi ba eh abu ya karu sannan gaba to sai ga abin kafin a je wani lokaci abu ya ce cirondo to kaga idan aka zo tun farko aka ce a tantance to akwai matsala kaga za a ganta daga nan sai a datse sai dai ya wani gun kuma ko ba haka ba amma in aka yarda da hakan ta yi jarin bai dawo ba asalinsa yawa daga cikin jarin ma Allah za a katso wani abu a bawa mai kuɗi a ce masa riba ka ce wannan abu ba matsala kuɗi yana nan ko ba haka ba alhali ma ita kanta ribar da aka yi da'awar daga asalin uwar kuɗin ne to kaga kuɗi ya ci baya to amma ba a bayyana ba eh la'alla watan gaba ko ƙididdigar gaba ma in aka zo hakan za a yi in dai ba za a ce a kawo kuɗin ba to kaga mutum ya shiga damuwa kenan shi mai kuɗi kuɗinsa yana salwanta shi kuma mai juya kuɗi bai da ƙarfin da zai iya biyan wannan alhali ya yi sakaci bai bayyana gaskiya ba to saboda haka gara a zo a tantance a ga gaskiyar yawa tunda an ce in an samu faɗuwa ai ba za a ɗora masa ba in ba sakaci yayi ba ko ba haka ba Eh, in ba saba alkawari ba ne ba za a ɗora masa ba kama abin da wani lokaci shi mai gudanar da kasuwancin baya so kada mai kuɗi ya ce to tun da kasuwanci na an jarraba baya gudana babu to kai kawo ya je ya tsuguna ya daina yin komai gara dai a dinga eh, gwamawa haka a dinga damawa haka to wannan babu alheri a ciki to shi yasa aka ce a kawo a gani tukuna yace yace fa yuhasib hatta yasila rasul mali wa ya'lamu annahu wafirun yawa imam malik yace bana san haka sai dukiyar ta samu duka yayi lissafi da shi hatta yasila rasul mali har uwar kuɗi ta samu wa ya'lamu annahu wafirun ya sani da gaske din shi mai kuɗin cewa kuɗin yana nan dukiyar tana nan wa yasila ilai ta dawo zuwa gari shi ثم يكتسمان الربا بينهما سنة سورة بريبا أزكانينسو ثم يرده إليه يرد إليه المال إن شاء kaga daga nan sai mayan masa da dukiyar in ya ga dama au ya haƙi sauko ya rike abinsa wa inna ma yajibu hudurul mali eh yace ai abin da yasa ya zama wajibi a kawo dukiyar a ganta ra'ayal aini makhafata an yakuna al-amilu qad naqasafi ko tsoro ne cewa kada mai aikin ya zama ya tauye kuɗin bayan nan da muke yi ko fahuwa ya hibu Allah yunza aminu saboda haka baya so a karɓe kuɗin ya tsuguna haka ya zauna to gara dai a bashi a haka wani kira hufi yadda kuma yana son ya kyale masa kuɗin a hannunsa shi yasa yake ɓoyewa to kaga idan aka ce a zo a duba kaga in dai akwai kuɗin za a gan shi kuma akwai akasi akwai giɓi to za a iya gani saboda haka kaga za a iya dakatar da shi mai dukiyar zai iya dakatar da shi sai dai mai wadata ne ko mai karamci yace ba komai saboda ya taimaka masa yace ba matsala ta yi gaba za a iya saki tashi gashi da gowa da ta saura din a je a gudanar da kasuwanci shi dai yana so ya raba shi da zaman haka amma kaga in mai saka rai ne akan cewa a samu karuwa kuma ya ga cewa uwar kuɗi ma ba ta dawowa kaga ba zai yarda a ci gaba ba to tsoron wannan zai iya sawa shi mai aiki ya ki bayyana gaskiya ya bi irin wannan hanya to shi yasa aka ce a bari a kawo kuɗin a gani rayal aini in za a ci gaba a ci gaba in ba za a ci gaba ba kuma a dakatar ya fi alheri ina fata mun gane lokacin yayi ko da saura Eh. eh a ai abinda ake bukata kawai yaƙini dai tabbatarwa cewa abinda ke gudana din ba mai kokonto a ciki ko ba haka ba ai yanzu misali kaga ana iya yi maka transfer na kuɗi kawai da alƙaluman ba tare da tsabar kuɗin a zahiri ba amma kana da yaƙinin cewa sun shigo to inda misali bayanai ana bibiya da bayanai misali kowa ya san abin da ke ciki ai ba ba an ci dole sai an ɗauko damman kuɗin an nuna an zo da su zahiri ba ko ba kake kai tambaya ba abin da dai ake so hanyar duk da za a bi a tabbatar cewa babu wani abu na rufin ɓoye ainihin haƙiƙa gaskiyar ainihin an faɗe ta ko an bayyana wata rigima ba za ta iya tasowa ba to in dai an samu wannan shikenan eh shine zahiri Allahu a'lam wa alaikum salam eh eh eh duk ɗaya ne ai kirada da mudaraba duk kawai ta'abiri ne na amma ba bambanci tsakanin mudaraba da kirada illa dai wasu su kira shi da mudaraba wasu kira shi kirada amma duk ɗaya ne duk ɗaya ne a wurin fuqaha ban ga wani bambanci tsakanin su ba illa dai wasu na kiransa kirada wasu ci kira shi mudaraba na'am eh eh eh mm mm Mm. Mm. Eh. Mm. Eh. Mm. Mm. A'a. Mm. So. a takaice kamar bayanin da injiniya ya tambaya, idan har mutum ya sani a bisa sharuɗa da shi bankin yake gudana babu wani haufi na cewa kuɗin mutum zai so aka san su akwai yarjejeniya mai ƙarfi ko ba haka ba, da mutum ya tabbatar da cewa lallai kuɗin nan yawa babu wata matsala a hannunsu yana nan a hannunsu babu wani matsa ba kamar irin individual haka afrad ba ko ba haka ba abinda dai ake bukata shine samun addaman tabbaci cewa kuɗinsa ba matsala saboda haka ba za a ce dole sai duk wata jaiz bank ko banki sai an zo an da maka da kuɗi sannan a ci gaba ba misali tunda ana da tabbacin cewa kuɗinka ba za su samu matsala ba yawa amma daidaikun mutane ne babu irin wani akwai irin wannan tsoro ko ba haka ba yawwa wai wannan shine abin da ake bukata isu a babin mu'amala maqasid ake dubawa manufofi ko ba haka ba yawwa in har an tabbatar da abin da ake gudun na sabanin yawwa ba zai faru ba kamar misali a irin sharuɗan na shi bankin to ba za a ce dole sai an tantance ainihin kuɗaɗen sun dawo hannu sannan a sake mayan musu don ijra'at sharuɗan yawa yin haka ɗin yana da wuya amma an tabbatar kuɗinka yana nan an baka ribarka a ci gaba kuɗin yana hannunsu kana da yaƙinin haka a bisa wannan aka yarjejeniya to babu wani abu insha Allah wallahu alam to sai mu tsaya nan insha Allah Allah ya amfanar da mu Allah ya dace da amin amin amin Thank you. شاء الله